أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم wannan karatunmu na littafin ɗaibatul garra za mu tashi shafi na sittin da ɗaya wanda kuma har yanzu muna cikin katima a shi Sheikh Yusuf Nabahani baiti ɗaya ko baiti biyu da muka kwana a kansu yadda yake cewa lam yuzahim maddahu kal ba'd ba'dan masu yabanka ba za su sashi ba zai turi sashi ba kasa in abu kaɗan ne masu neman su suka zama da yawa sai a zo a yi tawawa wannan yana tura wannan wannan yana tura wannan amma ban da yaban annabi maddahu ka masu yaban ka lam yuzahim ba'd ba'dan sashi ba zai rika tura sashi ba saboda an taba harun ya rasulullahi kai kogi ne wal madihuna masu yaban kuma dila'u guguna ne kaga ya kogi ya kogi ya guga zai da kogi wa ajibun da awahu da awahu fi kama da abin mamaki ne su rika da arwai sun yabe ka wanda minkal imdad wal imla'u da madadi shine a ƙara wa mutum a ƙarfafi mutum wani imla'u kuma a masa imla'i a gaya masa abin da zai faɗa fihi a cikin wannan yaban minka a gare ka ne ka taɓa ji mutumin da wanda ka zaura da shi sai ka ce ce kaza tukun sai ya faɗa ce kaza sai ka faɗa kuma ya alfahari to na san shi ne ne wanda komai an gaya masa ya faɗa shi ne abin da yake nufi ya ce kana minhum inshaduhu yawa kana minhum inshaduhu ya kasance kana minhum inshaduhu ya kasance rera wannan yaban daga gare su su masu yaban shi ne sarrasu lokacin da sirri ne yake nasuwa fihim a cikinsu bayan shi'ul insha'u insha'u in kirkiran wannan yaban e insha'u yin wannan yaban bayan shi'u sai ya zo ya ce wa ati kadi allahu mudihi ta bi sifrin kana ardu kana arduhul ardu kulluha was sama'u wa ati kadi yace nayi kudiri na yadda Allah dikita da za a yabe ka da sifrin da littafi babba, arduhu faɗin wannan littafin, al'ardu duniya ƙasa ne, wasama'u da sama kulluha gaba ɗayanta. Na yi yaƙini da za a yabe ka a ta rubuta littattafan yabanka tun daga sama, sifili na ɗaya na biyu a ta jera su har su taɓa sama, ma hawa min gaziri fadlika. ba za su tarewa ba, ma hawa ba za su tarewa ba, min gaziri fadlika daga fallar takan nan mai yawa, illa mislama sai kamar yadda rika'u, rika'u ƙananan guguwa, haza abin da suka ɗebo min biharin daga cikin koguna, e, min bihari rika'u. dukkan masu yabo ko da za a yabe ka littafi a ta rubuta littafin yabanka har su taɓo sama ba za su mahawa ba za su tare ba min gaziri fadalika daga fallar takarar mai yawa illa muslima sai kamar yadda illa muslima sai kamar yadda rika'u ƙananan guguna haza suka taro min biharin daga kogi mana in zaka lissafa in zaka siffanta aka yi ta yaban annabi ta tara littattafan da aka yi ba annabi tun daga duniya tun daga farkon duniya har ƙarshen ta in za ka fassara abin da suka kawo kamar yadda aka je ko teku aka ɗebo ruwa da ƙaramin guga to ya suka ɗiba kaga ya kace ba su ɗebi komai ba to shi ne abin da yake so ya gaya maka yace masali fika fi madihi kamalau wasafal arsha zarratun amsha'u amsha'u masali fi madihi masali misali na fika a cikin yabanka fi madihi a cikin yaban da na yi fika a cikinka kaga wani sai ce kai shehu yusuf na bahani ya yi yabo da yawa baiti dubu fa baiti na bin baiti har baiti dubu sai ce to bari in baka misali masali misali na fi madihi a cikin yaban da na yi fika a cikin lamarinka ya Rasulullahi, kama kamar yadda zarratun kiyashi amsha'u mai dindimi wa safa al'arsha zai siffanta al'arshi a samu kiyashi ɗan ƙarami kiyashin ma mai dindimi a ce ya siffanta al'arshi to shi ne kaga da aka ce wasu a kursiyu samawati wal ard kursiyin Allah ta yalwaci sammai da kasai to a ɗauko kassan da samman da kursiyin idan aka jefa su a cikin al'arshi kamar ka ɗauko wasu silalla ne ka je ka samu wani katon daji ka wurga su kaga da kyar ma za ka same su ko da kyar za ka same su to misali na in ji Sheikh Yusuf na Bahani a cikin yaban annabi in kana ganin kamar na kwashe yaban gaba ɗaya to misali na kamar ka ɗauki ka ɗauki kiyashi ne kuma kiyashin ma wanda baya gani sosai ka ce ya siffanta maka al'arshi kaga iya abin da idansa ya gani shi zai iya gaya maka ko yace to duk abin da ya faɗa cikin annabi iya abin da idansa ya iya gani ne shine kai abin da yake so ya gaya maka shine masali misali na fi madihi a cikin yabona fika da ne a cikin ka ya rasulullahi kama kamar yadda zarratun kiyashi amsha'u mai dindimi wa safal arsha ta iya siffanta al'arshi abin da za ta iya siffanta to shine misalin abin da na iya rubu a cikin ka kaga aikin babba ne kenan yace wasafat ma ra'athu minhu walakin faqa minhu al-ulu min kal ala'u wasafat ma ra'athu to kaga ita wannan kiyashin wasafat kawai ta iya siffanta ne ma ra'athu abin da ta gani minhu daga wannan al'arshin kawai ta faɗa abin da ta gani ne walakin sai sai dai al'uluwu minka eh eh faqa minhu al'uluwu al'uluwa eh uluwa wanda yake da bugu na gida uluwa shi ma wannan lanjayen rufu'a ne uluwa uluwa minka al'ala'u uluwa minka al'ala'u al'ala'u ɗaukakarka al'uluwa maɗaukakiya ce e faƙa min hul'uluwa min kal'ala'u al'ulu ɗaukaka minka daga gare ka al'ala'u wacce take maɗaukakiya faƙa ta girma minhu wannan abu e misali kenan misalin ma ya fi haka shine faƙa min hul'uluwa min kal'ala'u al'uluwa minka ɗaukaka ɗaukakar ka al'ala'u maɗaukakiya faƙa minhu ta girma wannan abu gaira anni a dare ka samhan sakiyan arabiyan yurdihi fi sana'u gaira anni sai dai cewa ni a darika ya rasulullahi na san fa kai samhan sarkin kyauta ne sakiyan mai bayarwa ne arabiyan kuma ya rasulullahi kai balarabe ne yurdika fi sana'u as-sana'u yabo yurdika yana gamsar da kai fika da aka yi a cikinka duk da cewa ban yi komai ba amma na san kai ya rasulullahi sarkin baiwa ne sarkin bayarwa ne kuma na san kai balarabe ne balarabe kuma yana son kirari duk da in kai ga takaitawa to na san kai balarabe ne kana son kirari shine gaira anni sai dai cewa fa ni a dari ka ya rasula na san ka sam han kai sarkin kyauta ne sakiyan mai bayarwa ne arabiyan kai balarabe ne yurdika fika sana'u as-sana'u fika yaban da aka yi a cikin ka yurdika yana gamsar da kai shi yasa sa hassanu bin Sabit suka samu alkhairi, suka Abu bin Zuhair suka samu alkhairi, duk wanda suka yabe ka suka samu alkhairi, saboda kai balarabe ne kana son kirari, saboda ka tunda kai balarabe ne kana son kirari kuma kai sarkin kyauta ne, to na san dai zan samu alkhairi duk da gajiyawa ta. Wadawa'i hubban da atni da'awin hiya minni wa ma laha shuhada'u wada'awi hubban hubbin wada'a wada'awi abin wadawa'i yawa wadawa'i hubbin eh wadawa'i hubbin masu ingizawa na soyayya wannan dawa'i din ba na magani na ingizawa ne inda dawa'i din an sa alhanza aka sa ba an baki ba sai ya zama na magani wadawa'i hubbin masu ingizawa na soyayya shine addai shine kamar ingizawa abin da zai sa kai abu wadawa'i hubbin masu ingizawa irin na soyayya da atini su ne suka ingiza ni zuwa ga wannan yaban mana soyayya ce ta tsabure ni ta matsa ni ne waɗannan baitoci dubu ɗin shine wada ani wada a wada wa'i hubbin da atini masu ingizawa irin na soyayya su suka ingiza ni ne wannan yaban soyayya ce ta tsabure ni in ji zafinta na fitar da wannan yabo guda dubu ɗin baiti dubu eh yake cewa da'awi kuma ni ne da'awar soyayya ne shine da'awi mai da'awar soyayya da'awi da'awa hiya minni da ta kasance gare ni wa ma la hashuhada uba ta da shaida ina ta dai gashi ina ta dai da'awar soyayyar amma dai bayan da shaida duka dai kaskantar da kai ne shine wada awin na kasance mai wata iriyar da'awa eh wada awin wata iriyar da'awa ce hiya minni da ta kasance a gare ni wa ma la hashuhada kuma ba ta da shaidu eh ina da shi ina da awar soyayya amma ba da shaidu wa ya ji ilaika fi kulli ma ya ci wajallat fi ma mazal ala'u wa ya ji ilaika wa ya ji bukatuna ilaika zuwa gare ka fi kulli ma ya ci a cikin dukkan abin da ya zo eh wajallatil ala'u ni'imomi sun girmama fi mamala cikin abin da ya gabata. Mana bukatuna da in ke nema yanzu haka a wurinka, to ai a can baya ma tun baya ma daman ni'imominka sun yawa a gare ni. Shi ne wahati ya ji ileka bukatuna a gare ka fi kulli ma ya ci cikin duk abin da zai zo wa jallatil ala'u ni'imomi sun yawaita fi mamala cikin abin da ya gabata. Wa bi kalbi wa kalabi kulli da'in shaffaruhi wa anta anta shifa'u wa bi kalbi wa ƙalabi zuciyata da jikina shine wa bi kalbi zuciyata wa ƙalabi da jikina kullu da'in dukkanin wata cuta mana wa bi kalbi wa ƙalabi kullu da'in kullu da'in dukkanin wata cuta wa bi kalbi ta tabbata a zuciyata wa ƙalabi da jikina shaffa ruhi wacce ta tsotse ruhina wa anta anta shifau ya rasulullahi kai ne fa kai ne maganin wannan cutar فهداني هذا على خير مده حز منه الأرواح نئم الهداء فدهاني هذا على خير مه... فهداني هذا إيه على خير مده هذا to wannan abin fahadani shine ya kora ni ala khairi madahin a bisa fiyayyen yabo hazza minhul arwaha wanda yake girgiza rayuka ni'imar hida'u madalla da irin wannan korawa cikin yabon annabi yace li qalilin min ma munhita qada'un hiya minni wa lil kasiri kasiri iktida'u li qalilin min ma munhita dan kadan eh min ma munhita li qalilin min ma munhita dan kadan din abin da kaman baiwa da shi qada'un eh qada'un wa qalilin min ma munhita qada'un ɗan kalilan ɗin abin da kamun bai wasa ƙaba'un to shi ne asalin hukunci, huwa minni da yake gare ni. Mana ɗan kaɗan ɗin abin da kamun to ƙaba'un ya ishan. Duk abin da kamun ko mun karar ɗinsa to ni ya ishan, amma dai a bani. Shi ne li kalilin min ba mu ni ta ƙaba'un. Ɗan kaɗan ɗin abin da kamun baiwa da shi ƙaba'un to wannan abin ya ishan. Huwa minni da kai baiwa a gare ni. Walil kasiri iktida'u iktida'u nema walil kasiri ya tabbata ga mai yawa. mana komin kaɗan ɗin abin da kaban ya rasulullahi ina so na karɓa kuma na yarda amma dai ni ɗin me yawa nake nema amma koya dai aka ban ma ina so lam akum astadi law lam yu'inni minka sirrun wasiratun hasanau lam akun astadi'u lam akun ban kasance ba astadi'u ina iya begenka law lam yu'inni minka sirrun ba don sirrinka ya taimake ni ba, wasiratun da ɗabi'unka hasna'u wadda suke kyawawa, wanda yake da bugun na gida gyara ba asna'u ba hasna'u wannan alifin ame da shi haka rani a masa fata. Wasiratun da ɗabi'u hasna'u kyawawa, haka rani ne ba alifi ba, hasna'u kyawawa. Fata ƙabbal wa adif wa kulli shafi'an yau mata taju fadalikash shufa'a'u fataqabbal ya rasulullahi ka karbi yabona wa adif ya rasulullahi a tausasa mun a tausaya mun a taimakin wa kulli shafi'an ya rasulullahi ka zamto mun macici yauma lokacin da ashufa'a'u masu ceto masu ceto ta hataju suke bukatuwa fadlaka eh tahtaju fadlaka suke bukatuwa zuwa ga falalarka wanda yake da bugun guda gida gida fadlaka ba fadalika ba fadlaka lokacin da masu ceto ma suke neman falalarka wanda zai yi ceto ma yana bukatar ka fara cetarsa kafin shi ma je ya ceci wani fadalaka fadalaka nan jayin fataha ne wa ajirni wa itrati min zamani fadawahihi kullaha da haya'u wa ajirni ya rasulullahi ka tseratar da ni wa itrati ka tseratar da iyalaina min zamani daga sharrin zamanina fadawahihi masifin wannan zamanin nawa kulluha dukkaninta da haya'u mai tsananin halakarwa ne saboda haka tseratar da ni ada fihi dinul matinu kama qulta gariban wa ahluhu guraba'u ada fihi dinu addini ya dawo almubinu wanda yake mabayyani kama qulta kamar yadda ka faɗa gariban ya dawo bako wa ahluhu ma'abota da addinin guraba'u su ma sun zama bako sun zama baki dama ma'aiki sallallahu alaihi ya faɗa wannan addinin bako ne da sannu kuma duk zai sace komawa bako to zamanin ya zo da mutane mutane masu riko da addini ake musu wani gani gani shine adafi addinul mubin a wannan zamanin addini mabayyani ya koma kama kulta kamar yadda ka faɗa gariban daman ka ce zai zama bako wa ahluhu ma abota addini guraba usuma sun zama bako baki fatadaraku qabla an takhatur al akhtaru falyawma masahul iyau fatadaraku ya rasulullahi ka ceci wannan bawan qabla an takhatur al akhtaru kafin al'akhdaru haɗarurruka an ta haɗura su faɗo a kansa, mana ka cece shi tun kafin ya faɗa haɗari. Fata da rafu, ya Rasulullahi ka cece shi, ƙabula kafin al'akhdaru manya-manyan al'amura an ta haɗura su faɗo a kansa. Fal yau a yau, masahul i'iya'u, al'iya'u gajiyawa, masahu ta shafe shi, mana ba zai iya komai ba. Wata karram بشده فقواه نالها بالشدائد بالشدائد استركاء وتكرم يا رسول الله ka karrama shi ka girmama wannan bawan naka bishaddihi ta hanyar karfafa shi akan wannan addini faquwahu karfinsa ko kace jijiyoyinsa istirka'u rauni nalaha ya samu waɗannan jijiyoyin nasa bishada'idi saboda tsanance-tsanancen wannan zamanin mana duk yadda kai ga ƙarfi masifin wannan zamanin sun fi ƙarfinka shine wata karram ya rasu laika karrama wannan bawan bishaddihi ta hanyar ƙarfafa shi a cikin addininka faquwahu ƙarfinsa ko ka ce damatsunsa istirka'u launi nalaha ya samu waɗannan gaɓoɓin nasa bishada'idi saboda tsanance-tsanance irin na zamani masifin zamani sun fi ƙarfin kowa ko ya kai ga ƙarfi ka kai daga jalabi da dafa'i sai ka nemi tsarin Allah masifin zamani sun fi ƙarfin mutum saboda ta ko'ina gangarwa suke ba dare ba rana da he an bi dare a yi mutum fashi da makami yanzu kuma da rana ma za a maka fashi da makami da sai an je inda babu kowa a maka fashi da makami yanzu a cikin jama'a ma za a maka fashi da makami duk wasu masifu da ka sani na da to yanzu sun nunnunku sun karu sun canza salo saboda haka ya rasu ka karfi wannan bawa tsara shirki sai a zafi tirakun hina malin nifaki an tuntifa'u to kaji wata sabuwa fa tsara fi a zahu tsara shirki ya kasance lishirki ga mushirkai ishtirakun sun yi taron dangi fi azahu cikin cutar da wannan addinin duk inda wani mushriki yake macuci to sun yi haɗin gwiwa da macuta ƴan uwansa wajen cutar da addini shine tsara ishtirakun taron dangi ko ka ce musharaka ya tabbata da shirki ga mushrikai fi azahu cikin cutar da addini masu cutar da addini kullum kansa haɗe yake hina a lokacin da intifa'u korewa anhu ga barin wannan addinin malin nifaki bai kasance ga munafukai ba lokacin da munafukai wanda suke cikin addinin suna cutar da shi babu wanda yake yi musu komai abin da suke so suke yi shine hina a lokacin da intifa'u korewa anhu ga barin addini ma bai kasance ba nifaki ga munafukai macuta addini sun haɗa kai munafukan da suke cikin addini kuma ba wanda zai iya musu komai komai da su ake damawa kaga dole masu addini su sha wahala to zai baka misali kam kam abu jahalin istadala ala addini wa kam za abrazat bihil juhala'u kam abu jahalin da yawa akwai abu jahil a cikin wannan addini a cikin bangaren kafirai kenan kam abu jahalin da yawa akwai abu jahil fa istadala da yake yin ƙoƙarin dannewa aladdini akan wannan addini a cikin kafirai da abu jahil guda ɗaya ne amma yanzu abu jahilin ɗin suna da yawa shine kam abu jahilin da yawa akwai abu jahil ba da abu jahil guda ɗaya ne wanda ke so ya danne addini amma yanzu abu jahil ɗin ma suna da yawa in za ka lissafa yanzu kafiran da suke so wai a haukarsu a daina sallah suna da yawa shine kam abu jahilin sau da yawa akwai abu jahil ba guda ɗaya ba ne istadala addinin aladdin wanda ya cimbe wa addini wai sai ya danna addini wa kam za juhala'u wa kam sau da yawa juhala'u jahilai eh wa kam za juhala'u sau da yawa jahilai saboda wannan manya-manyan mushirkai masu taimakon kafirci da masu so su danna addini shine wa kam za sau da yawa wannan aljuhala'u jahilai azrat bihi suke yi wa addini iskilanci suke wa addini iskilanci shine walakan fi sana fi fi siyabihi ibn salulin shaqahu min nifaqihi sullau walakam sau dewa shi ma wanda yake da bugun na gida gyara walakam ba walakun ba walakam kaula sun din fata ne walakam ibn salulin dewa akwai ibn salul shine mutumin da yake tare da musulmai kuma yake cutar da musulmin shi musulmi ne yana cikin musulunci ba isa ka isa ka ce masa kafiri ka kore shi ba amma duk cutar da za a shirya wa musulmi da shi ake shura shura shiryawa saboda haka yace wala kam ibnu salul da yawa akwai ibnu salul fa fi siyadihi amma fa cikin rigar musulunci ba kai saka ce masa kafiri ba saboda yana sallah yana azumi yana zakka watakila ma har aikin hajji yana zuwa saboda haka baka saka ce masa arne ba shi yasa ce wala kam sau da yawa ibnu salulin akwai mutumin da yake ibnu saluli ne fi siyabihi amma ba cikin rigar musulunci shakahu sulla'u wanda sulla'u kaya shakahu ta soke shi min nifaqihi na munafurci yake fama da kaya irin ta munafurci eh mil'u qalbi muhabbatin li muhibbihi muhibbika wa in kallafi fu'adi safa'u mil'u kalbi shi ma wanda yake da bugunmu na gida gyara mil'u kalbi ko na afwan na tsallake baiti daya eh na tsallake baiti daya amma bari in bar shaka saboda karye tsawo dewa wallahu a'lam